ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه ولكم في الاختصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أي ولكم فيما شرعت أي ولكم فيما شرعتم من الصفات حياة وأي حياة لأنه من علم أن من قتل نفسا قتل بها يرتدب وينزجر عن القتل فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله وبذلك تصان الدماء وتحفظ النفوس ويأمن الناس على أرواحهم إخوة الإسلام إن تحريم البلاد ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقال عز من قائل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم وأجمع المسلمون على تحريم إرافة دم الأبرياء وهو مما علم من الدين بالضرورة ويقتضيه القياس فإن الزاني ظالم ولولا حكم القصاص وعقوبة الجناح الجناة المسلمين لأهلك الناس بعضهم بعضا ولفسد ولفسد نظام العالم ولكن لا بد من عقاب يلزمهم ويجعل الجاني نكالا وهبة وهبة لمن يريد أن يفعل مثل فعله لأن جريمة القتل الأمس من أخطر الجرائم وأشدها جاء الإسلام بشريعة العدل في عقوبة القتل كما نظر في آية القصاص حكمة القصاص متجلية في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة ولذا نجد كثرة الجرائم والقتل عند الأمم التي عدلت عدلت عن منهج الله تعالى في تنفيذ القصاص فلم تجاز الجاني بما ينتهك بل حكمت عليه بمجرد السجن تمدنا ورحمة ولم ترحم المقتول الذي فقد حياته ولم ترحم أهله وأولاده الذين فقدوا عمدتهم ولم ترحم الإنسانية التي أتبعت طائفة غير آمنة على دمائها من هؤلاء المشتركين المجرمين إخوة الإسلام إنما شرع الله الحكيم العليم القتال وأوجب تنفيذه عن الحكام يا الناس ومحافظة على أرواحهم وقضاء على الفتنة في مهدها ذلك لأن أخذ الجاني بجنايته يكون بادرا له ولغيره ورادئا لأهل البغي والعدوان فإذا هم أحد بقتل أحد وتأكد أنه سيسير إلى مصيره فكفأ القتل كان في ذلك حياة له وحياة لمن أراد قتله وحياة لأفراد المجتمع وأما إذا بقي الجاني يرجع دون جزاء أو عقاب أدى ذلك إلى إثارة الفتن واضطراب الأمر وتمريض المجتمع إلى سفك الدماء البريئة أخذا بالثأر فإن الغضب على الدم البراق ظلمة فطرة في الإنسان والإسلام رأى ذلك فقرر شريعة فقرر شريعة القصاص القصاص حتى يسلم الأعقاب من القلوب ويقضي على أسباب البغي والقتال والعدوان أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار لذلك فكان عمر رضي الله تعالى عنه سبعة أو تسعة في غلام قتل بصنعاء وكانت أولته المشهورة لو تمالى عليها صاحب صنعاء لقتلتهم به لأنه لو علم الناس أن الجماعة لا تقتل بواحد لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم ثم لم يقتلوا فتضيق دماء الناس وينتشر البغي والفساد في الأرض فعلى رؤساء دولتنا وولاياتنا حكاما وقضاة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في تنفيذ حكم القتل قصاصا على الزنا على الزنا قول خروج جنايتهم على غيرهم بلا مماطلة ولا تأخير طويل وبدون نظر إلى منزل الرجال ومكانته وليتذكروا أنهم موقوفون ومسؤولون أمام أمام الباري جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أقول ما تسمعون أستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توب إلى الله جميعا لا تشركوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يوم المسلمين bayan wannan ina yi wa kaina da kuma kowasiya da ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa da kuwa ita ce tudun mun tsira shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya wasiya ga na farko da na ƙarshe da cewa su lizince ta domin a cikin lizintar ta ake cin nasarar duniya da lahira yan uwa musulmi Allah da ya halitti bayi shi ya fi kowa sanin su shi ya fi kowa sanin matsalar su shi ya san abin da zai gyara rayuwar ta duniya shi ne ya san abin da zai kawar da ce ce ku ce da tashin tashina da zalunci da danniya to shi ya sanya Allah ya shar'anta mana shari'o'i na addinin musulunci ya tsara mana abinda ko da babu lada a wajen Allah idan muka bi shi a duniyar mu za mu samu kyakkyawan yanayi za mu samu kwanciyar hankali za mu samu aminci Allah subhanahu wata'ala shi da kansa yake cewa ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ashe yanzu Allah wanda yake shine mai tausasawa mai zurfa sani bai zai zamo ya san abin da ya halitta ba amsa shi ne Allah shi ne ya san dukkan abin da ya halitta ya san maslahohinsu daga cikin umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu umarni ne da suka ba da labari Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatu lalle kuna da wata irin rayuwa kyakkyawa rayuwa mai daraja a cikin sha'anin qisasi Allah sai ya kawo wannan hayatun din da sigar na kira domin a kambama ta a girmama ta duk malaman da suka san hikimomin shari'ar musulunci suka ce wannan ayar kilonta in mutum zai ce zai zo ya sharhi a kanta inda Allah zai kuɗa masa kuɗawa mai faɗin gaske to sai ya littafin da ba zai iya ɗauka ba saboda girman ma'anarta da faɗin ma'anoninta Allah kuma sai ce ya ƙulil alba ya kuma masu hankula wannan zai nuna mana cewa ashe mai hankali da bayan hankali shi ne yake karɓar umarnin Allah amma ma'aukaci a cikin riga shi ne yake ga tsarin Allah bai dace ba shi ne yake ganin an samu wata wayewa wacce ta fi abin da Allah ya shar'anta wanda kuma wannan ba haka bane kuma Allah zai ke cewa la'allakum tattaqun wannan abu da Allah ya mana domin ya zama mun kange kanmu mu kare kanmu daga tashin tashina da zalunci da cin zari sannan mu kare kanmu daga azabar wuta da wayar kiyama Allah subhanahu wataala kamar yana nuna mana cewa cikin wannan ayat lalle a cikin abin da na shar'anta muku na kisasi akwai rayuwa abin da ke rayuwa domin duk lokacin da wanda zai kashe wani rai ya san cewa in ya kashe rai shi ma za a kashe shi to dole zai tsawatu kunnuwansa za su yi laushi zamo ya kan ya kauce daga wannan kisa din sai ya zamo ya kare rayuwarsa kuma ya kare rayuwar wanda ya yi nufin zai kashe shi da wannan ne ake tsare dina ne ya zamo an kare rayuka mutane ya zamo sun amintu akan rayukansu da mutuncinsu da dukkan abin da Allah ya mallaka musu yan uwan musulmi mu sani cewa haramta ta'addanci abu ne wanda alkur'anin Allah ya tabbatar sunnar manzo alaihi salatu wassalam ta tabbatar kuma ijma'in malamai da kiyasi sahihi duk sun tabbatar da wannan Allah da kansa yake ta kada ku kashe rai wanda Allah subhanahu wataala ya haramta in dai ba da wani haƙi ba sanin wani kuma dan laifin da zai kasance ya kama da kisa ne ko na wani haddi daga cikin haddodi Allah bai saka shi a hannun daidaikun mutane ba, bal a hannun hukuma Allah ya saka domin kauce ma ainihin ta'addanci da tashin tashina da bita da kulli da fitina mara karewa. Allah subhanahu wa ta'ala ya duk mutumin da ya kashe wani mumini da gangan sakamakon su shine wutar jahannama kuma shi madawwami ne a cikin ta. Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi ya yi fushi da shi kuma ya tattala maka wata azaba wata take mai girman gaske a hadin Allah wa jara Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace jinin wani mutum musulmi baya halatta sai da abubuwa guda uku wanda wannan hadisi mafi yau duk mun karanta da sabbin hadis cewa ba zawari mazalaci ko kuma wanda ya zamo ya kashe wani ko kuma wanda ya zamo ya yi ya bar addini musulunci kuma duk musulmin duniya sun haɗu a kan haramcin zubar da jinin mutane wanda ba su zubar gani ba kuma yana daga cikin abin da aka san shi sani na dole dole a cikin addinin musulunci yadda mutum bai isa a yanzu ya ce ba cikin rana ake ba ba wanda ya san duk taurin kansa da gardamarsa ya ce ai yanzu dare ne muke kowa ya san cewa a cikin rana muke to haka nan sanin wajibcin yin isafi haka yake a cikin addinin musulunci domin duk wanda yake dan ta'adda a zalimi ne in ba da hukuncin kisasi ba da akuba da ake wa yan ta'adda mabarnata to da mutane sashen su ya ci gaba da haɗa sashi da tsarin zamantakewa ya lalace ga baki ɗaya saboda haka ne ya zama ba makawa sai an samu wata akuba sai an samu wani ɗanɗana kuɗa wanda zai tsawaci mutane ya ja kunnuwansu ya sanya duk wani ɗan ta'adda ya zamo izina da kuma wato ainihin wa'azi da duk wanda zai ga abin da ya faru gare shi shi ne zai zama wato duk wani mutum da idan ya kisa aka kashe shi to wannan zai zama jan kunne da duk wanda yake so ya aikata aiki irin na shi yasa ma Allah bai yi magana a tsuban masu zina sai ya ce wani ya shahada azabahuma ta'ifatun min al-mu'minin lallai wata jama'a ta mu'minai su halarci wannan haske da za a yi masu domin wato ta'addanci na kisa da gangan yana daga cikin mafi hatsarin laifuka yana daga cikin mafi tsarnin laifuka shi yasa addinin musulunci ya zo da shari'a ta adalci a cikin yin akuba ta kisa da dukkan wanda ya kashe wani ba da haƙƙi ba kamar yadda ayar da muka ambata wato ainihin ta faɗa saboda haka yan uwa musulmi hikimar yin ki za su yi ƙarara take ba wani abu bane wanda sai an yi maka bayani da ƙirka gane ƙarara wanda hikima take a cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa lakum fil qisasi hayatun lalle kuna da wata irin rayuwa mai daraja a cikin sha'anin qisasi Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin Safat wal Qadir yace ana nufin cewa kuna da wato wata irin rayuwa mai daraja a cikin wannan hukunci da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shi yasa yan uwa musulmi za mu ga cewa miyagun laifuka manya-manyan laifuka na kashe-kashe da zubar da jini da kaɗe sun fi yawa a ƙasashe da garuruwan da ya zama sun bauɗe daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala a cikin zartar da hukunci na kisa sai da za ka ga ba za a sakawa dan ta'adda da abin da ya tantanta ba a'a sai kaga cewa an yi masa hukunci da cewa za a yi masa kaunin rai da rai wai saboda birnanci saboda ainihin wai ana da ana tausaya masa wannan cin Allah subhanahu wata'ala gyara ne na tabbata babu wanda ya kai tausayin Allah ga bayansa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ga wata mata an kammala yaki tana ta neman ɗanta ya bata ta kutsa ta shiga dan tana hango wannan dan sai zumburta da ta a guje ta dauke shi sanana a kirjinta ta saka mamanta a bakinsa annabi alaihi salatu wassalam ba zai bar wata munasaba da ya kamata a dauki darasi ba a ce sai ya faɗa masahabai don su dauki ainihin darasi sai ce yanzu kuna ganin wannan matar za ta dauki wannan dan da zai ba a cikin wuta alhali kuma tana da ikon ba za ta zai ba shi ba sahabbai kaka suka siya manzo Allah ai ba zai yi ba da sai manzo alaihi salam ya ce to ku sani tausayin Allah ga bayinsa ya fi wannan tausayi da wannan mata take wa ɗanta to kaga wannan zai nuna duk lokacin da Allah ya shar'anta wani horo da wata akuba to Allah shi ya san hikimar da take ciki na tabbatar da ɗanka zai yi wani laifi ka zo kana dan kunnensa kana masa faɗa wani mutum ba sidi ba sa ɗaɗa bai da wata alaƙa da kai zo rufe ka da faɗa yana cewa ka yi zalunci ka yi abin da ba daidai ba to ina da gidan zuciya na kama su ba za ka yi masa komai ba domin ba zan yi ya zama ya fi ka san wannan dan da ka haifa ba duk lokacin da ka zo kana ma ɗanka faɗa kana masa dan kunne ba dan kana jin sa bane ba lokacin da ɗanka ba shi da lafiya za ka ɗauke shi ka kai shi kemis kana ji kana gani ka ɗauki kuɗin aljihunka ka bayar ka tsira masa allura yana kuka yana wayo ba wai zan yi kuka ka ji daɗi kai masa wannan ba domin ya zama an kawar masa babban matsala da ita wannan karamar matsalar ta allura to shi zan ya duk abin da Allah ya shar'anta a wajen bayi cike shi da hikimar da Allah shi ya santa kuma wannan hikima za ta zama karara mutane suna ganin ta wato ainihin a ƙasa to za ka samu duk ƙasashen da suka bauɗe abin da suke yi kenan sai a ce an ɗaure mutum ɗaure rai da rai wani ma an daure shi da ya shekaru sai wani ya zo ya tara irin sai ya ce ainihin ya yi masu abuwa saboda haka sai kaga ya zo yana walkami yana wata ya wasa karshe ma har ya bi ta unguwa ko garin wanda ya kashe zulmatin saboda haka a daidai wannan lokacin da ake jin tausayi shi wanda ya kisa za ka ga ba a tausayi rayuwar shi wanda aka kashe ba sannan ba a ji tausayin iyalansa matansa da aka bari ainihin gwagware ba ba a ji tausayin 'ya'yansa wanda aka bari a matsayin a matsayin marayu ba wanda suka rasa wani gishiki na rayuwa duk lokacin da aka ce an zo an ɗauki ran magidanci musamman a ce ga 'ya'ya ga mata wallahi sai imanin gaske da zumuncin gaske za ka ga 'yan uwa na jini sun zo sun kula da wannan 'ya'yan kamar yadda shi zai kula da su ku sai ga an zo an saka mutane ainihin masu yawan gaske a cikin bala'i da tashin hankali mara iyaka kuma za ka ga ana tausaya da shi wancan mai laifi ba a tausaya ma 'yan adam ba yayin da ya zama sun wayi gari a cikin tsoro ba su da wani aminci a bisa gidajensu a bisa ainihin jinanansu saboda wa'yancan 'yan ta'addan wa'annan yan cin zabi yan uwan musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala wanda yake shine gwani kuma masani abin da ya sanya ya shar'anta kisasi ya wadda zartar da shi akan mahukunta to domin ya zamo an kare dina ne domin ya zamo ai an tsare rayuka kuma domin ya zamo an gama da fitina tun lokacin take cikin goyon take cikin zanin goyonka bata ma zama ainihin tana tattakawa ba addinin musulunci ba so yake sai fitina ta faru sannan ya zama ainihin an ɗauki mataki akan wannan fitina ba kullum addinin musulunci abin da yake kokari toshe duk wata kofa wadda wannan fitinar za ta iya ainihin faruwa shi yasa ya ce wanda ya shahada azabahu ma fa'ifatun min al-mu'minin lalle wata jama'a daga cikin mu'minai to su halarci akuban da za a yi ma ainihin wanda suke cikin bayan Allah ba mai da babu dalili domin kuwa duk lokacin da ya zamo an gamki dan ta'adda mai kisan mutane da laifinsa to wannan zai zama wajen kunne gare shi da kuma ainihin waninsa kuma wannan zai zama tsawa ga dukkan ɗan uwansa ma'abota zalunci da ainihin tsallake iyaka domin duk lokacin da mutum ya yi nufin kashe wani kuma ya tabbatar da cewa shi ma zai tafi matafiyarsa ya kwanta sanin shi ma in ya kashe shi to zai tafi inda wancan ya tafi to zai kame daga ainihin wannan kisa da wannan zai zama rayuwar shi wanda aka yi nufin kashewa ta tabbata shi ma wanda ya yi nufin kisan ya zama cewa rayuwarsa ta tabbata da wannan ne za a samu kyakkyawan yanayi ga daukacin mutane zamantakewa sai daɗi amma duk lokacin da ya zama mai laifi zai yi ta'addancinsa ya zamo yana kaiwa da kawowa yana watayawa a cikin mutane ba tare da wata akuba ba to wannan zai bayu zuwa ga ainihin fitintunin da ba za su kare ba a dinga samun raurawa ta fuskar zamantakewa har ya zama an jefa mutane a cikin zubar da jini wanda bai ji ba bai gani ba da nufin ainihin ɗaukar fansa domin za mu ga cewa fushi akan zubar da jini ta fuskar zalunci wata fitira ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a cikin zuciyar ɗan adam mutum bai laifin komai ba kaga an zo ainihin an daba masa makani jini yana zuba ko ya zama ainihin ma an raba shi da rayuwa ga baki ɗaya za ka ga cewa in dai kana da tausayi kana da mutunci za a ga cewa abin da aka yi bai dace ba kuma ya kamata ainihin a ɗauki mataki shi ya sanya shari'ar musulunci ya zamo ta tabbatar da wannan lissafi domin a zare damuwa da kuma kullata daga cikin zukata wanda ya zamo ainihin an kashe yan uwansu kuma da wannan zai zamo cewa an gama da dukkan wani zalunci da tsallake iyaka da kuma ainihin cin zalunci na tabbatar da cewa akwai wanda inda za a zo a kashe masa uba ko a kashe ɗansa ko wani makusatinsa ya ga cewa an ki ɗaukar mataki akan wanda ya wannan kisa to karshe in ba mai saiti bane ba na addini zai su ba kansa labari cewa to shi tun da hukuma ba ta ɗauki wani mataki ba to shi zai ɗauki doka a hannunsa in ya so komai ta fanjama fanjam irin wani abubuwan sun faru a wurare da dama wanda kuma sakamakon rashin yin adalci da kuma ainihin baiwa masu haƙƙi haƙƙinsu shi yasa irin waɗannan abubuwa suke faruwa saboda haka shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala duk tausayin da yake ma dan adam ya nuna in yayi kisa kada a ji tausayinsa komai yarintarsa komai matsayinsa komai tsofansa shi ma a je a zartar da hukuncin Allah a kansa ta yadda wannan zai zamo cewa fa sharrat bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun ya zamo an kori wanda suke bayan su domin ya zamo sun dauki izina na taɓa faɗa a irin wannan munasabar lokacin da muke jami'a muna karatu a lokacin nan idan mutane sun yi kisan kai a fili ake fitowa a binne kawunan su yan sanda za su zo su yi fareti a duka wuri a zo a fito da waɗannan matasa ko barayi a cikin ambulan kowa ambulan ta guda sai za a kawo da shi wata juma'a an zo an kawo wani mutumin da ya kashe wani a cikin yan sandan da suka yi fare shi akwai abokinsa na kud da kud a gabansa ana ɗauke kan wannan makashi kawai sai wani ɗan sandan ya yake jiki ya bani nan da ka ɗauke shi zuwa asibiti ka gaya min yadda wannan zai yi tunanin shi ma bare zai kashe wani tunda ya ga abin da ya faru ga wato ga wanda ya zamo ya yi kisa akwai wanda yake dan ajin mane wannan sunan faisal al'ada in mun dawo juma'a muka yi bacci tsakanin juma'a da ainihin da asar wallahi kawai an jima an jima sai inda ya zura kalmar shahada yana da istirja'i saboda yadda ya ga wannan abin ya kasa bacci a wannan lokaci to kaga wannan zai nuna cewa inda ana tabbaka hukuncin Allah akan duk wanda ya zamo cewa za su irin wannan kasassaba to na tabbatar da cewa barna za ta rabu zai zamo ainihin an kare rayukan mutane musamman yanzu abu wanda yake mafi muni gida a wajen ɗan adam shine wajen natsuwarsa Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan Allah ya sanya gidaje su zama wurin natsuwa ainihin a wajen ku to na tabbata cewa ku shaida ne a cikin satin nan mutane wanda ma muka ji labari gida yau aka kai mu irin wannan mummunan farmaki a rana ita yau din nan aka yi bayanin wanda bawan Allah na gayawa wanda aka zo aka tsallaka aka kone shi da shi da matarsa da yarsa ba su taka ba ba su zubar ba aka zo ainihin har gida al'adar ɗan adam idan ya ji tsoro to yana ganin idan ya zo gida ya zo tudun mun tsira to sai aka ce gidan ma ba ka da amma ciki to ina ne za a iya samun amma to saboda haka wajibi ne ya zama hukumomi suna ɗaukar ma mataki na ba sani ba sabo an yi wannan ka sassaba ta gayawa ina jin bai wuce kwana biyar ba za bin ku sun ji an je ina jin a kurna gobirawa an tsallaka an samu wata baiwar Allah matar aure mutu ta baya nan aka yi mata yankan rago yarsa kalama ita ma aka kace aka jefa ta cikin rijiya idan ya zamo cewa ita ko ta yi wani zai fito yadda zai fi mutai ta saboda haka wajibi ne ɗaukar mataki a kan irin waɗannan abubuwa الإمام الترمذي يا فتدى أين في الحديث لقد سيدنا أبو هريرة الله قال من سيدنا يدعي النبي صلى الله عليه وسلم يلا سوى دا جماعة السماء دا جماعة الأرض لا تحدو أوجا تبت من والمؤمنين ولله الله سبحانه وتعالى سيادنا سوء أين في الأجنة مشاء ودوبا جماعة السماء da ƙasa ake magana wanda za ka iya cewa mala'iku ma suna ciki inda a za a yi shawara tsakanin mala'iku da mutane da aljanu a kan cewa a zubar da jirin mumini ɗaya to wannan sai babu shakka Allah zai iya janna su ga baki ɗaya a cikin wuta saboda wannan mummunan aiki wanda ya zama ainihin sun aikata wannan bawan Allah da aka shi a gayawa yadda duk wanda suka zai suke faɗa cewa mutum ne wanda yake mai taimako mutum ne mai taimaka wa makota mutum ne kuma mai iya ne wanda yanzu Allah kawai ya san halin da aka sa matansa da kuma ainihin ƴaƴansa da ma sauran mutanen da ya zamo wato ainihin yana agaza mawa to saboda haka wajibi ne ya zama irin wannan abubuwan ana ɗaukar mataki a kan su shi ya sanya sakamakon ko kuma gwargwadon wannan hadisi da muka karanta sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya kashe wato ainihin mutane kusan bakwai ko tara a cikin sha'anin wani yaro wanda ya zama ainihin an kashe shi a sana'a kuma ya faɗi wannan magana ta su sananniya ya ce wallahi da mutanen sana'a za su taru ga baki ɗaya a wajen kashe wannan yaro ya ce sai ya kashe su ga baki ɗaya yadda malamai suka ambaci wannan kisa akwai wata fajiran mata a sana'a mijinta ba mazauni ba ne ba to sai ta kasance duk lokacin da mijinta baya nan za ta je ta gayyato farko ko kuma wato ainihin farsaye su zo su dinga ainihin badala to wata rana ɗaya daga cikin farkayen ya zo sai ya zama akwai wani yaro dama wanda ba ɗanka ba wanda shi mai gidan ya bari sunan yaron asir sai take ce ma wannan farko za ta gaskiya yaron nan zai iya fallasa mu saboda haka in dai kana so na ci gaba da baka haɗin kai dole sai ka kashe shi sai ta gaskiya shi ba zai iya kashe shi ba kake to shi ke da in haka ne ba ni ba ka to kuma ya riga ya fitinu da ita a wani kaulin ma farkayen duk kusan wato suka haɗu akan wannan aika-aika musamman in mun kalli kaulin da yake ta mutum bakwai ne ko tara saboda haka aka haɗu da ita kanta wannan mata da barin gidanta suka zo suka kashe wannan yaro suka daddatsa shi suka samu wani burgani suka saka shi sai suka samu wata tsohon rijiya a can waje inda ba ruwa sai suka jefa shi bayan an jefa shi sai kuma ita wannan munafukan mata sai ga shi wai ta yi kururuwa ba ta ga asiri dan mijinta ba har addu'a take Allah ya fallasa duk wanda ya zama ya kashe wannan yaro ka san mutane wasa suke da Allah saboda haka aka tafi ana ta neman sa ana ta tafiyar ta hadda tsaye daga cikin makasan a wani kaunin ana zuwa daidai cikin wannan tsohon rijiya sai aka ga korayen kudaje suna shiga suna fita sai ɗaya daga cikin sai ce to duk yanda aka yi akwai mushe ko wata gawa a cikin wannan rijiya ya kamata a duba a wani ƙaunin cewa shi ɗaya daga cikin makasan kawai sai cikin sai zuma karkarwa alaman cewa lallai babu shakka an fallasa suna ganin wannan sai zama sun tamke shi sun je sun kai ma hukuma shi a wani ƙaunin cewa ɗaya daga cikin ma makasan shi ya ce ku zura da ni zan fito da shi aka zura shi da ya ce sai ya ɗauke shi inda yake samu wani lungu domin ya rijiya ce mai lunguna ya tosa shi a can wani lungu inda yake ji ba za a shi ba sai ya fito ce kai shi ne ya ƙare filifito sa ba kowa sai ne ce a'a gaskiya ne zai shiga yana shiga sai ga wannan yaro ya fito shi ya labin umayya Allah ya ƙara masa yadda sai ya zamo wato ainihin ya rubuto masa yadda umar yace sarkin mu ne ga irin abin da ya faru adadin mutane kaza sun hadu a wajen kashe wani yaro wanda kaji kaji kaji sai da Umar sai ce a je duk a kashe su gaba ki daya saboda haka ya zama wato ainihin an je an kashe su gaba ki daya domin duk lokacin da mutane suka san cewa idan jama'a ya zamo ta hafi ta kashe wani ba za a kashe su ba daga cikin ƙauyancin da za ka ga cewa turawa suna yi ta ce da in wani ya kashe wani koshi ɗaya ne in an kashe shi to ai an yi asara biyu da wancan ran da aka kashe da kuma na wannan gara shi wannan a gyare shi kaga wannan ainihin shirme ne da rashin sanin hikimar da Allah ya saka a wajen ainihin kisasi kuma ma za ka ga yanzu abin sha'awa hatta wayansu ƙasashe wanda ba ma musulmi ba ne ba suna ɗaukar nauyin kashe wanda suka yi kisa da ga ƙasar china ba ma abin da ya shafi kisa ba sata mutum zai sai da an zo ainihin an rataye shi je ka irin koriya ta arewa ba musulmi ba ne amma sai ga idan mutum ya yi kisa an zo an kashe shi je ka wasu abin nan jihohi na america za ka samu su ma suna kashe wanda ya zama ainihin ya kashe wani to saboda haka duk lokacin da mutane suka san cewa idan mun haɗu mun kashe mutum ɗaya ba za a taɓa mu ba za a kalli cewa ai mu yau mu ya kai da za a kyale mu to mu tabbatar da cewa mutane za su dinga raba goron gayyata ya zama duk wanda yake kin wani sai ya zama ainihin ya je ya kashe wani ko ko ya gayyaci wasu su je su kashe shi domin ba za a kashe su da baki daya ba za mu ga yanzu a hikimar addinin musulunci yanzu da wani zai zo ya kashe maka mahaifi ko ya kashe ɗanka to addinin musulunci bai yadda ko da ka gani ba kai ka ɗauki mataki ka kashe shi musulunci bai yadda da wannan ba da wani zai zo ya kashe makashin babansa ko ɗansa a kai shi ga hukuma to ba za a kashe shi ba amma za a ladabtar da shi domin idan aka buɗe wannan kofar za a dinga zubar da ne ainihin ba kan gado haka nan yanzu a ƙa'idar addinin musulunci da wani zai ɗaga makami ya ce in baka kashewa ne ba kai zai kashe ka kuma ka tabbatar sai ka cewa to bari ka kashe shi dan na dan na ka rage tsira to idan ka kashe shi kai ma musulunci ya kashe ka saboda ranka bai irin wancan wanda ya zama ainihin ka kashe ba to duk wannan musulunci yana toshe ƙofofi sai yanzu inda ba dan wannan ba wani kawai sai zo ya kashe wani idan aka ce saboda bai sai ce wallahi ban diga aka dana aka ce za a kashe shi to sai ga mai uba a kashe da ya kashe wancan to sai musulunci ta shi ma a kashe shi sai yadda rai ba mun rai ne ba to saboda haka yan uwan musulmi lallai ne mu sani cewa wajibi ne akan hukumominmu tun daga mataki na ƙasa da kuma mataki wanda suke na jihohi lallai su ɗauki mataki nazartar da hukuncin kisa ga wanda suke kashe bayan Allah mu idan ma ba za a yi abin da sunan musulunci ba to a zo a kashe duk wanda ya kashe wani ta hanyar harbewa ne ta hanyar ratayewa ne ya zamo an tabbatar cewa an kashe shi wallahi duk lokacin da ya zamo wani zai zo ya kashe wani a dukkan matsala abin da zai baka sha'awa a gefe daya yan sandan farin kaya da masu uniform suna iya kokari a wajen zakulo masu laifi za ka ga mutum ya yi laifi ba a wuce sati ko kwana uku sai ka dace an samu shi to amma a yana gizo yake sakar shi ne a wajen alƙalan da za a kai ko kuma wato ainihin wanda suke masu faɗa a ji na ƙasa ko na jiha sai ka ga an yi shekara wajen goma ana ta fito ana yawo da hankulan mutane duk shaidu sun tabbata wani ya kashe wani amma sai a zo ana wani gwaje-gwajen ƙarya a sai a kai shi sakatari ma hanya ko kwallo ta lafiya kalau a'a ko ko menene ya same shi sai a zo ainihin a rubuto ƙarairayi sai a ce ainihin an kyale shi to lallai mu sani wallahi idan hukumomi su suna ganin cewa suna da tsaro su da iyalansu a halin yanzu to na farko akwai lokacin da mutum zai iya ajiye mulkin ko ma yana da wasu matsalan to 'ya'yansa ba za su zamo da matsala ko da yaushe ba zai zamo irin abin da ya faru ga talaka ba a tausaya masa ba to zai iya faruwa a kan dan wani ko baban wani ko matar wani ko yar wani wannan shine abin da zai iya kasancewa lallai lallai ne alƙalai da shugabanni su ji tsoron Allah duk lokacin da ya zamo bincike ya tabbata wane ya kashe wane to a daina jan kafa ana jinkiri mai tsawo ana ainihin bata abin nan tunanin mutane ba za a ɗauki mataki a kan irin wannan abu ba abin da komai muni sai ka ji an faɗi laifi ɗari amma wala ba za ka da hukunci ba dai tak ba ba mu dan Allah in har ba za a faɗi doka ko hukunci a kan masu laifi ba don Allah a daina faɗa gidan rediyo a daina faɗa mutane ran sai daina faɗi amma a faɗi wane ya je ya daɓa ma wane wuka wane ya kashe wane wane ya kone wane amma sai ka ji matos ba za ka taba jin wani abu da aka yi akan shi wannan mai laifi alhali kuma jin an yi ma wani kaza kuma akan lokaci wannan shi ne zai sa kowa shiga taitayinsa saboda haka lallai ne wajibi wajibi akan hukumominmu tun daga mataki na sama zuwa mataki na ƙasa su dinga wato kokarin ɗaukar mataki na wato ainihin hukunta irin wanda suke wannan kuma a fito karara a faɗa gidan rediyo a buga a jaridu in mata kama da hotuna ga wani a daure za a je shi ma a kaddamar masa yadda ya kaddamar ma ainihin wane ko suwane ko kuma suwane suwane sun haɗu wane ya miƙa ma wane kaza wane ya taimaka da shawara duk a haɗa su ga baki ɗaya a yi masu fyaɗin yan kaɗanya duk a kashe su ga baki ɗaya kuma kowa ya sani ba tare da duba a kan matsayinsu ba ko wata daraja ta su ko su suwane ne ko kuma ɗan gidan wane ne lallai mahukuntan musu sani cewa lallai su ababen tsayarwa ne kuma ababen tambaya ne gaba da Allah subhanahu wata'ala nan da babu wannan mulkin babu wannan jiniyar babu wannan tsaron babu wannan matsayin Allah sai ya tambaye su akan rawukan da ya zama ainihin ana ta zubarwa an kasa yin wani abu na ku zo ku gani yadda zai zama ainihin an kula mutane ya farka muna fata Allah za ta samu wa'annan bayan Allah da makamantansu wanda ya zama an kashe sulman Allah ya kula da bayansu Allah ya ƙara fallasa irin wayannan yan ta'adda kuma Allah ya mu'amalance su da abin da ya dace da su mu kuma Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin su Allah ka jiwo da hankulan shugabannin mu da mahukuntan mu su dinga ɗaukan mataki na ainihin hukunta waɗanda suke wannan hukuncin da kowa zai gamsu da shi ya zama ainihin an taka wa kan sabarki Allah subhanahu wataala kai mana kyakkyawan karshe Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa iyayen mu wanda suka rasu Allah ka gafarta musu wanda suke rayu Allah ka sa mu cika da imani ƴaƴan mu maza da mata Allah ka dubanci tarbiyyar su iyayen mu wanda suka rasu Allah ka gafarta musu mu kuma da muke rayu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe to a gabanin mu manyan su da kananan su Allah ka yi ko da Allah ya ka nuna musu daidai ka tura su a kai ka nuna musu kuskure suka ba su ikon janyewa Allah ka ba mu abinci a gidajenmu da titunanmu da garuruwanmu da kasuwanninmu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka rike hannayen matuta ƴan ta'adda daga barin bayinka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta nuna mana kada bada ne ka ba mu ikon nisantarsa da ƙarshe akwai wani bawan Allah da muke tare da shi yanzu ɗansa ya yi tafiya zuwa Abuja ce da Allah faɗa muku a yi masa addu'a Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya kuma buƙatar alkhairi da ya tafi domin ta Allah ya sa ya dace to muna masa addu'a yadda ya je lafiya Allah ya dawo da shi lafiya ya dace da alkhairin da ya je nema akwai alhaji Muhammad ma'aikacin ya kawo shi maki da Allah a sanar da ku ya zo ƙarshen aikinsa gobe zai rubuta rikayar to Allah ya masa addu'a kurakuran da ya aikin sa Allah ya ji masa daidai kuma da ya Allah ya bashi lada kuma Allah ya rike shi da kyawun abubuwa da ya fara gaba muna masa addu'a ta alheri Allah ya dadar da shi da makamantar sa da daya sannan akwai yan uwa da muka faɗa wanda an tafi da su Indiya da Alhaji Habibu da Alhaji Sa'idu Mai Goro wanda har yanzu suna can za a yi musu aiki to yau ma da safe ainihin ɗansa ya turo min sako ta WhatsApp cewa ne ana ci gaba da neman addu'o'inmu Allah ya ba su lafiya a yi wannan aiki a cikin nasara muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya shiga faɗin duka marasa lafiya da gidan da asibiti musulmi Allah ya ba su lafiya Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma inna al-islam wal muslimin wa dhil shirka wal mushrikin dammir a'da ad-din wa anzur ibadak al-muwahhidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin